Mita 88.5 da lafiyan muryar zamani suna na Tijjana da mu tare da wani matashi mai sana'ar matukin babur mai kafa uku a daidaita sau wanda wannan matashi yake cewa ya yi nadamar karɓar wannan babur ɗin nasa wanda aka yi masa garanto kenan sakamakon bada'i kuma ya bada kuɗi ya ce da ya sani ƙiya ce. To amma za mu so mu ji menene dalilin furta hakan tun da dai yanzu kadamin da ake matasa na fama da rashin sana'a amma wannan matashi yana cewa shi ya yi nadama wajen ganin da bai karɓi wannan daidaita sahu ba to ga dai tattaunawa tamu da matashin ga yadda ta kasance.
to abin da yake faruwa gaskiya ya kamata a ce su wanda suke siya mana daidaita sahu san yanayin halin da ake ciki na rayuwa saboda a daidaita sahun nan yanzu ya yi tsada yanda ake ba mu shi da ana baka shi a dubu ɗari tara ko ɗari takwas da hamsin yanzu kai ya kawo ma wannan shi ne kuɗin sa da za su yi shi a kasuwa kuma kan an siyo an baka to shi wanda ya sai mashin da ya baka ba zai ba zai ƙara ba zai ba zai ƙara baka wani abu ya sallame ka kenan idan ya sallame ka daga wannan kawai kai zaka je ka nemi duk abin da za ka yi kai to amma ya zama da cewa yanzu dai gaskiya an shiga wata wai an shiga wani halara saboda yanzu gaskiya magidanta ma ba ma a ba sa dai sau saboda wanda yake ba ma dai sau shi da kanshi yake ga ma ina ba ma masu aure akan iya zuwa a karɓa akan iya kwacewa saboda yanayin gaskiya ba a nisa da su saboda tsadar rayuwa.
Abubuwa matasa kenan?
Eh gaskiya yanzu kan abubuwa matasa dan shi kanshi aladin da yake wa mashin in ka tambaye shi in dai ya bincika ma yaji kana da aure in dai kana da aure zai wuya ya baka.
Ba iya kabulan?
Eh gaskiya bulat baya haɗuwa.
To me yasa ku matasa kuke kabulan?
To ai mu ba mu da nauyin kowa a kanmu kuma a hakan ma mu a cikin mu akwai wanda ba sa iya akan iya karbiya.
Akan nawa kenan ki ba ku burɗin shekarun kansa gaba ɗaya?
Eh to wasu wurin suna bada shi akan miliyan ɗaya ɗari biyu wasu wajen kuma suna bada shi akan miliyan ɗaya ɗari biyu da ne- da hamsin kenan.
To akan nawa kenan kuke cinyewa shekara nawa kuke cinyewa?
Eh za ka yi shekara ɗaya ne da wata uku za ka cinye Ya zama naka.
ya zama naka.
To ƴan kunji kunji fa irin gyara ko wani a kama ko wani abu.
a wannan kuma ba ruwan mai mashin da wannan wannan matsalar ka ce To yanzu kai menene kukanka a gare su?
eh to ni da gaskiya kuka na tunda su suke siyo mashinan nan mu ba muke zuwa muke siyowa ba sun san kuma wanda suke siya kuma sun san a wajen wa suke siya ya kamata in ma daga can ne tsadar ya kamata su je su su kai musu korafi ya kamata a ce abin nan ya ragu saboda gaskiya yanzu har lawa da ake ciki abin yayi yawa Ina tsawala muku kenan.
eh gaskiya kuma gashi yanzu kana gani yanzu yadda jami'an tsaro suka suka karu kamar bangaren karota yanzu koya a- kai abu kaɗan za ka yi yanzu a kama ka kuma ana kama ka tare dubu biyar a cewa Da ciki zaka fitar kenan.
da a da a ciki za ka fita ina shi ba mai mashin ba ruwansa in ya baka mashin ya sallame ka kawai tsakanin shi da kai tsakanin ka da kai da shi balas kai kwana uku kuma in kai balas ka ci balas uku to mashin fa zai karbe shi ko da kusatin shi da ko da kusatin shi uku Kamar ya kace balance uku. Ban gane ba.
eh to kai balas uku yanzu kamar yanzu misali yanzu in balas ɗinka yazo ka ƙi zuwa ko kuma ka ƙi kawa kai mai wata matsala ko ka ce an kama ko an yi waye, ba ruwan shi da wannan ka gane to halau next time ko wani satin ko kuma ya ƙara da ya ɗan ɗebi watan ya ka ka ƙara cin wani balas ɗin ka gane to idan ka sake zuwa ka ƙara gaya mai wannan wannan ma ba zai da ba daga baya dai abin da zai faru dai kawai dai da ƙarshe dai kana yin na uku zai karɓe mashin in ya karɓe mashin kuma da kuɗin da ka bada na farko da kuɗin da ka bada na baya duka sun tafi To ku ba kuna da kungiya ba me yasa ba ku kai koken wajen kungiya ku ba su shiga lamarin tsakanin ku da masu wato wannan babur da ake cewa haya purchase.
eh to gaskiya ni kan zan iya cewa akwai kungiyoyi na unguwanni haka na yan adaidaita to amma gaskiya yanzu gaskiya abin yayi karanci dan ni gaskiya unguwan mu babu mu ne dai ma muka so ma mu dan hada kungiya to amma abin duk yaki duk yayi wa A rawa matakin jiha fa a matakin jiha.
a Ba ku matakin a tuntuɓa ba?
matakin da gaskiya ni ban taba tuntuba ba kuma ban taba ji ba ma wani ma ni ya zo min da wannan zanta To sakonka na karshe ko roƙonka na karshe ga su wa'annan yayin gidanku da suke baku babur sai gaba da tsawwala muku kuma su ci gaba da tsaftarewa.
Hawa, gida ko a so a ci gaba da tsawala ai mun sauki muke so a ko ina sauki muke so shine kawai ni yanzu abin sakona na karshe da su shine gaskiya ya kamata dai su duba tunda mu tsaron nan an yi ta akan mu take karewa su ba ruwan su in mashin ya kara kuɗi su ba ruwan su mu za su kara kuɗi ka gane yanda yanda abin yake Na In ma- na ce wai shin wannan matashin yana da aure ne ko ko yana da niyya ko kuma saboda wannan tsadar.
wa ni kenan Hmm.
ni gaskiya ban da aure duka dudu duka ban fi shekara sha uku ba zuwa sha hudu To amma yanzu kana ganin cewa wannan babur din ba za ka iya samu kai aure kai gida ba da a ciki a'a ko ka ban ce fidda haka ba Mm.
eh to ai ka san komai na rayuwa na CV ne amma dai za daɗe ana tara kenan.
yauwa to saboda yanzu ne yanzu a- a- yanzu a haka a ce mun za a mun aure a mun yi kyauta a ce mun gashi nan wannan mashin din kawai in je in dinga rike- in rike mata ta da shi amma fa zan na balas fa zan yadda ba Ba za ka yi rike ta ba.
ba zan iya rikewa ba dan na san ba zan iya ba ma To in an ɗora ma ita sai da ka ɗora hannu akan ka ɗora kuka.
a eh ba dole in yi kuka ba Me yasa?
to an dora ma mun da ba zan iya ba Na ga kana da babur mai kafa uku kuma wanda ake gogewa ɗebe 'yan mata da mutane.
mashin mai kaba uku mai gida mu hukun to kowa dai da rufin asirinsa da Allah ya masa amma dai gaskiya magana ta gaskiya mashin mai mashin mai kafa uku to nasibi ne amma gaskiya magana ta gaskiya abin da yake faruwa kamar yadda kake ji mashin mashin ne fa za a baka ba fa mota ba amma balas din da kake yi yanda ka san mai mota Wai na ce a kididdige za ku iya sanin jimillar kan kuno ne a jihar Kano masu babura masu kafa uku gaskiya abun wani kididdigan ma ba ta yi ba to za ta yi ba kwana biyar kenan ba za ta yi ba gaskiya shi sa kake ganin samun man zai ya ragu eh gaskiya da- ga yawan an yawa da yawa kuma gashi mu kudin hayan mu da kake gani tun wanda ya sani ya har yanzu dai shine dai ba kara ba duk inda ka sani ana kawo mutum wani wajen ma goma za a baka wani wajen ashirin wani wajen talatin wani wajen hamsin wani wajen ɗari har yanzu dai kudin haya dai ba canza yayi ba amma mu kuma tsadar rayuwa saboda tsadar rayuwa nan mu kuma mu kara kudin haya ba amma mu an kara wani kudaden abubuwa da dama kaga especially kamar mai mai ka san ya kara kudi kowane bangare daga bakin man da kake jiye da kuma fetur din da kake amfani da shi na yau da kullum to kana nufin idan abin ya kai idan tura ta kai bango za ka yi ajiyewa baɗin samu wata sana'a eh to ni gaskiya ni a yanzu ma na yi nadama saboda ganin da a ce tun farko ban ba da kuɗi na wanda na bada ba da ake bada na garanto tun farko wallahi da na haƙura da karɓar mashin sai kun ba da garanto kafa ba ku wannan haka yake za ka aje dubu ɗari ko kuma dubu hamsin dan ni da na san haka ne ba zan aje kuɗi na ba an aje dubu ɗari in karɓi mashin wannan kama wata sana'ar da ita saboda yanzu gaskiya maganar da nake ma ni yanzu gaskiya a da sahudi to ya dan fara fita da kaina saboda gaskiya ni yanzu harkar sai a hankali yanzu idan ka fito da wannan sana'ar wace kake ne koma Eh to gaskiya ina so in koma kasuwanci magana ta domin Allah in dai na gama wannan harka zan koma harkar kasuwanci To dangane da wannan korafin na wannan matashi da ya ce ya yi nadama dangane da karɓar wannan babur mai kafa uku a daidaita sau muka tuntuɓi shugaban ƙungiyar wanda muka tuntuɓi shugaban ƙungiyar masu tuka babur mai kafa uku menene cikakken suna to me zaka ce dangane da wannan batu Assalamu alaikum sunana Sani Sa'idu Dankoli ni ne shugaban zababben shugaban direbobin babura masu kafa uku na jihar Kano wato Tokan a kamar yadda aka sani gaskiya ne a tsakanin direbobinmu na adaidaisau sau da kuma waɗanda suke ba su haya facis ana samun matsaloli musamman a wannan lokacin kusan su shi dai mai siyan mai ba da babur kusan shi babu ruwansa da wata asara ko kuma idan wani abu ya karu ya ce to shi ma wannan karin ya shafe shi ma'ana baburan nan tun ana sai da su dubu ɗari uku a yadda suke ɗora ribar su kusan har yanzu haka suke ɗorawa haka kuma yanzu baburan nan in sun yi tsada da suka yi tsada duk farashin da ƙarin da aka yi akan babur to ƙarin nan fa akan direba take ƙarewa sannan kuma na biyu ga spare part shi ma ya yi wahala wanda shi ma an ƙara kuɗi to duk wannan ƙarin fa yana kan direba ga mai lokaci zuwa lokaci ana samun ƙarin kuɗin mai to duk fa wannan direba shi yake ɗaukar ɗawainiya domin shi wanda ya sai babur ne ba direba da zarar ya sai babur ya bayar na farko babu ruwansa da gyara babu ruwansa da sabis duk wani abu da ya taso akan babu din shi direba shi zai domin direban nan shi ake sa rai zai mallaka saboda haka ya kamata su kansu masu haya facis din nan su dan tausaya duk lokacin da wani abu ya taso na ƙarin abu to kamata su ma su dinga dan tausasawa direbobin nan shi yasa yawanci za a ga an taso an fara abin daga ƙarshe sannan sai a dinga samun matsala tsakanin shi direba da kuma mai babur to dalili saboda kuɗi yana yawa babur ɗinan tun ana ba da shi a ɗari shida ɗari bakwai ɗari takwas yanzu babur ɗinan ya kai ana ba da shi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyu saboda haka ya kamata su kansu su masu ba da baburan nan su dinga ɗan tausasawa yaran nan su ɗauki yaran nan sun taimaka musu kuma 'ya'yansu ne ƙanne ne kuma matsayin ma abokai ne domin ka taimaki mutum kai ma Allah zai taimake ka kuma ina kira da su kansu direbobin lokacin da mutum ya ɗauki dukiyarsa ya baka ka sani cewa amana ya baka kuma dukiyar nan ka sani cewa kuɗinsa a dunkule ya sa ya siya ya baka kai kuma kana bashi da kaɗan kaɗan kai ma sai ka tausaya yayin da kuka yi alkawari duk abin da aka tsara na alkawari na yadda za a biya to kai ma ka dinga kokari kana cika alkawari wannan shine shawari kuma alhamdulillah muna da kyakkyawan fahimta da su kansu wato masu ba da wannan haya parties din domin duk wani abubuwa irin wayannan tana a baya ma muna ta ba su irin wayannan shawarwari kuma duk wani abu da ya taso wanda an samu matsala tsakanin su da direba to muna shiga ciki mu dan sasanta saboda haka da Allah da Annabi kaban da yadda muke ba ku shawara masu ba da babur nan to ya kamata ku da tausayawa dai kamar yadda muke roƙon ku a baya ku tausaya kuma ku dinga kuma dan daga musu kafa dan misali a ce an samu dan matsala kwana ɗaya ba a kawo kuɗi ba na biyu an kawo to irin wannan a jakun ne a dinga daga amma ba a ce za a kwace babur ba saboda haka kaga irin wannan shi ma ya kamata a dinga dan tausasawa da dai sauransu salamu alaikum to da fatan masu ba da baburan za su duba su gani wajen ganin sun tausaya wa'annan matasa mita 88.5 da lafiyar murar zamani sunana Tijjani Adamu sai kun ƙara jina nan gaba